بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha hudu ga watan rabi'un al'awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 40 insha Allah cikin jeren darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda Sheikh Saleh Ibn Ahmad Shami ya tattara khulasar abinda yake cikin littafai guda goma sha hudu daga cikin usul na kutubus sunna wannan karatu muna mashi take da cewa taqribus sunna baina yaday al-umma kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin al'ummarsa Allah ubangiji ya samu dace a muna ci gaba da bibiyar wannan malami a inda yake mana karatutuka a cikin kitabul imani bil yawmil akhir wato bayanai game da imani da ranar lahira yana kawo mana hadifai da suka shafi ni'ima ta aljanna da kuma azabar wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka mana falala da aljannarka zamu tashi a lambar babi na shida inda yake cewa babun babun fi na'imil jannati wa azabin nar ga wani babi da zai kawo mana hadisai waɗanda ke bayyana mana ni'imomin cikin aljanna da kuma irin azabar da Allah ya tanada ga 'yan wuta malam yace an Anas ibn Malik qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari za a zo da mutumin da yafi kowa ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa walwala da samun ni'ima da sharholiya a duniya wanda a lahira kuma kafiri ne dan wuta amma a nan duniya ya mori duniya ya samu duk abin da dan adam ka iya samu na walwala da sharholiya da jin daɗin rayuwar duniya amma kuma yayi kafirci bai yi imani ba bai yi tauhidi ba Allah madaukakin sarki ya kai shi wuta to ranar alkiyama sai a zo da shi a matsayin samfur yawmal qiyamati fayusbaghu fin nari an yi masu sai a dilmiya shi a cikin wuta sabgatan dilmiyawa ɗaya a tsoma shi a cikin wuta sai a fidda shi sun mai yuƙalu sannan sai a ce masa yabna adam ya kai mutum hal ra'aita khairan qattu shin ka taɓa gamuwa da wani daɗi da ɗai a duniyarka hal marra bika na'imun qattu zaka iya tuna wani jin daɗi da ka taɓa ji faya ƙulu sai wannan kafiri ya ce la wallahi ya ce sam ya rantse da Allah bai taɓa jin daɗi ba bai iya tuna wani daɗin duniya da ya ji wayuta bi ashaddin nasi bu'usan fi duniya sannan sai a zo da wani kuma wanda ya sha wahalar duniya ya ji jiki talauci ya masa wato kamun kaza kuku ya sha baƙar wahala a duniyan nan kai tunanin duk wani wanda ya ci wahalar duniya talauci kunci rashi abin nan tsoro rashin abin hannu rashin lafiya rashin karfin wadata rashin sanin yadda rayuwar shi za ta kasance sai a zo da shi min ahlil janna amma kuma yayi tauhidi ya mutu da imani Allah ya mishi falala ya karba abin da ya daruruta na ayyuka Allah ya gafarta mishi ya sa shi aljanna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yusbagu sabghatan fil janna shi ma sai a tsoma shi so ɗaya a cikin aljanna fa yuqalu lahu sai a ce masa yabna adam kai dan adam hal ra'aita bu'san qattu zaka iya tuna wata wahala da kaji a duniya hal marra bika shiddatun qattu zaka iya tuna wani kunci ko dacin da kaji a duniya fa yaqulu la wallahi sai ce ya rantsi da Allah ba zai iya tunawa ba ya rabbi ma marrabi bu'sun qattu wa la ra'aytu shiddatan qattu ce na rantsi da Allah ni ban taba ganin wani talauci ko wani bala'i a duniya ba tunda nake ya mamanta gaba daya al-imam ibn jawzi a cikin kashful mushkil da yake sharhin wannan hadisi sai yake cewa hadha al-hadithu yuhissu ala mura'ati al-awaqib wannan hadisin yana kwadaitar da mu ne akan mu dinga kulawa da ƙarshen al'amari da abin da za ka yi ka dinga tuna menene zai biyo baya menene ƙarshen aƙiba ya ce fa'inna ta'aba domin duk wata wahalar duniya idan a aƙabar rahata idan hutu ya biyo bayanta hana wannan wahalar ba kuma ya bace warrahatu idza asmaratin nasba shi kuma hutu da jin daɗi idan ya haifar da wahala falaisat bi rahatin to ba hutu bane fal aqilu yace man nazara ila al maali la fil ajili mai hankali shine wanda yake lura da ƙarshen al'amari ba wanda yake kallon yanzu ta nake duk ƴan bokon nan da suke wahala a makarantu da jami'o'i me yasa suke hakura su sha wahala su ci sauro su ci wahala su rashin lafiya malamai su musu hantara iri daban-daban sanyi da hunturu da tsanani da yunwa duk ba ta hana su suna nan cikin campus saboda suna da tunanin wannan wahalar akwai haske a gabanta da yan uwansu da iyayensu da malamansu da masoyansu za a ce musu ku dinga hakuri shekara hudu ne kawai da aka wani malami ya zage ka wani malami ya kada kai ka sha wahala kai latta hana ka shiga ka wuni baka ci ba ka kwana a cikin wani ɗaki kamar ɗan fursuna ko wajen takwas a ɗakin mutum biyu wani ya wuni gari kawai zai sha wani ma bai da kuɗin siyan littattafan da ake karantawa sai dai ya ara ko ya photocopy ga wani takardar da zai notebook ma bai da shi sai dai dinga ɓantaran takarda a jikin notice board yana rubutu a jiki duk me yake sa yake wannan saboda yana ganin ai wannan karatun wahala ce wata ƙayyadajjiya da zaran ya gama insha Allahu to ya sha kuna da shi da dinna kusa da shi saboda ka zai haƙura saboda wannan to kaga shine inna ta'aba idza aqabar rahata hana duk wata wahala idan za ta idan zai zama ƙarshen ta akwai hutu zai ga tana da sauki a wurinka haka manomi wanda zai duka ya ta noma ya ta sassabe yayi yayi gewaya ya sa taki ya sha wahala ya wuni ya kwana yana aiki duka yana tunanin ai saboda idan kaka'a ta zo zai samu alheri zai maida abin da ya zuba da wahalarsa da kuma riba saboda baya jin wannan wahala haka mutum take renan ɗanta take shan wahalarsa saboda ta san in ya girma in Allah ya sa mishi albarka za ta huta za ta gan shi idan ta yi sanyi zai mata biyayya zai mata ɗa'a zai kula da ita zai zama bayanta zai mata addu'a saboda ka duba ta jin wannan wahalar daukan ciki da reno da sauransu so tana ganin akwai hutu a ƙarshen sa wannan haka duka yake game da rayuwar ta duniya wanda take tana da iyaka faniya ce to lahira yafi kamata mai mata wannan shirin saboda duk abin da zaka nema a lahira to a nan duniya ne lokacin neman sa duk wani wanda ya mutu hatta wanda ya samu falala Allah ya gafarta mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai yayi nadamar a cewa ina ma da ya yi aiki fiye da haka sai ya yi nadamar ina ma da an jinkirta mishi ya sake riskar wata dama ta aiki sai ya yi nadamar durin da ya zauna wanda ba Allah ya ambata a wajen ba to wannan fa wanda ya samu tsira kenan ina kuma ga wanda ya taɓe Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya samu hankalta wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi sai malam ya sake cewa a babu Uh, babun yunada khuludun fala mautun yace babun da ke bayani akan cewa za a yi shela ranar alkiyama a ce khuludun kowa ya tabbata a inda yake yan wuta su tabbata a wuta yan aljanna su tabbata a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce a sanar cewa babu mutuwa to da kanta mutuwa an riga an yanka ta malaikawa hadisi riwaya al-imamu al-bukhari da muslim yace an abi sa'id al-khudri daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yu'ta bil mauti za a zo da mutuwa ka hay'ati kabshin amlaha a cikin surar rago amlah wanda yake jikin shi akwai fari akwai baki ibn jawzi yake cewa wannan al-Qurtubi kai Abul Abul Abbas al-Qurtubi ke cewa wannan alama ce akan wato karina zuwa ga fari bangaren mutanen kirki ya aljanna baki bangaren yan wuta shi kanshi wato ita kanta mutuwar a cikin siffarta akwai tamyizi dama kuma ya zo a cikin wasu riwayoyi cewa wannan shine surar ita kanta mutuwa kamar yadda wasu cikin tabi'ai ibn Jurayz ya fasara fadin Allah allazi khalaqal mauta wal hayata da shi da mujahid suka ce khalaqal mauta fi surati kabshin amlah la yamurru ala ahadin illa mata Allah ya halicci mutuwa a bisa siffar wani rago wanda yake mai fari da baki ba wannan rago wanda shine mutuwa baya bi ta kan wani mai rai sai ya kashe shi to za a zo da wannan mutuwa ga ta kowa ya ganta an zo da ita don kowa ya ga abin da za a yi ba labari za a bashi ba fayunadi munadin sai wani mai shela ya kira ya ahalal janna ya ku ‘yan aljanna fa ya shira ibbuna sai su dinga leƙowa ishira abba shine mutum ya leƙo da wuyansa kamar ta windo haka ko ta ɗan ramin ƙofa ko ta windon mota su leƙo da wuyansa wa yarfa'una ru'usahum shine ma'anar ya shira ibbuna akwai da ta zo cewa idan aka faɗi wannan ma magana ‘yan aljanna sai sun razana aka ce ku fito ku gani su ji tsoron cewa karfa ni'imar nan ta ƙare ‘yan wuta kuma su fara jin daɗi cewa to alhamdulillah hala za a rangwanta mana ne sai ya ce wayan zuruna sai su suna leƙawa fa ya ƙulu hal ta'arifuna haza kun san wace ce wannan fa ya ƙulu na na'am mun san ta hazal mautu mutuwa kenan saboda ya kowa sai da ya mutu sannan ya je wajen saboda ka kowa ya ganta ya gane ta wa kullum qad ra'ahu kowa ya riga ya ga mutuwa lokacin ta ɗaukan shi summa yunadi ya ahlan nari sannan ya ƙara yin shela ce ya ku ƴan wuta fa yashra'ibuna wa yanzuruna su ma su fara lekowa suna suna kallo fa yaqulu hal ta'rifuna hadha kun san wannan fa yaquluna na'am su ce kwarai kuwa hadha al-maut wannan ita ce mutuwa wa kulluhum qad ra'ahu fayuzbahu anan sai a kwantar da mutuwa ai mata yankan rago ma'ana ita ma kanta a kashe ta kenan a ba ambaci waye kashe ta ba a cikin dukkanin riwayoyi amma al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas a cikin al-Mufhim ya kaito cewa wasu malamai cikin sufiya suna cewa wanda yanka mutuwa wanda aka umarta aka ce yanka mutuwa shine annabi Yahaya dan Zakariya a gaban dukkanin annabawa har da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to kai annabi Zakariya annabi Yahaya kai ka an taba maka irin wannan zaluncin an yanka ka to zo ka yanka mutuwa shi za a kwanta mai da ita ya yanka amma dai zance ne babu isnadi wasu malaman ku suka ce jibril ne shugaban mala'iku shi zai yanka ta thumma yaqulu sannan sai a ce ya ahlal jannati khuludun fala mauta ya ku yan aljanna ku wanzu babu mutuwa wa ya ahlan nari khuludun fala mauta ya ku yan wuta kuma ku wanzu babu mutuwa sun makara'a sannan sai annabi ya karanta wa an zirhul yau malhasarati id ƙudiyar amurwa hun fi gafla ka bi musu gargaɗi ka ja musu kunne game da ranar asa ranar nadama da ranar tashin hankalin nan ta alkiyama id ƙudiyar amuru yayin da aka gama dukkanin al'amari shine yanka mutuwa da aka yi an ƙare shine kamar ƙarshen duka hisabi kenan wa hun fi gafla suna nan a duniya sun gafalanta sun wofanta daga al'amarin wannan rana mai tashin hankali wato anan duniya haula'i fi ghaflati fi ghaflatin ahlud dunya wa hum la yu'minun sun kin imani a wata riwaya ta Imam Tirmidhi ya kara da cewa falau anna ahadan mata farhan lamata ahlul jannati yawa da a ce a lokacin wani zai iya mutuwa saboda tsananin farin ciki in ba dan an riga an kashe mutuwar ba to wannan bisharar da aka yi an aljanna tashi ta kashe saboda farin ciki walau anna ahadan mata min kasratil huzn la mata ahlun nar da kuma a ce a lokacin wani zai iya mutuwa saboda tsananin damuwa da bakin ciki da 'yan wuta sun mutu abu ne yana su mutuwa kawai saboda an riga an kashe mutuwa amma saboda wannan bakar bisharar da aka musu cewa babu mafita game da su to anan akwai wata mas'ala da ya kamata mu ishara zuwa gare ta ita ce mas'ala game da a khuludun nari wa fana'uha shin wuta kamar da yan aljanna za su wanzu a cikin aljanna haka yan wuta su ma za su wanzu koko akwai iyaka saboda qadiya ce da malamai masana malaman addini malaman hadisi malaman tafsiri malaman aƙida sun tattauna sosai akan wannan mas'ala a matakai daban-daban karkashin misali makalli faɗin Allah da Allah yake cewa la yuqda alaihim fayamutu ba za a kashe su ba a cikin wuta ballantana su mutu wala yukhaffafu anhumul azab an anhum min azabiha ko wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za kuma a rangwanta musu wani rangwame na azabata ba hakanan irin fadan Allah kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda suka nemi su fito sai a maishe su ciki wa qila lahum a ce musu zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukadhibuna wannan ta cikin sajara kenan ko kuma ta cikin alhajj kullama aradu an yakhruju minha min ghammin duk sanda suka so a fushe su a cikin wuta saboda tsananin bala'in da suke ciki wa idu fiha wa zuqu azabal hariqi a dandana musu wuta mai yi musu gobara a jikunansu to kaga waɗannan ayoyi da ire-iren su suna nuni zuwa ga cewa babu fita to amma sai malamai duk da haka saboda wato zakule-zakulen su sai da suka samu sabani akan wannan masala al-imamu ibnu hajirin a cikin fathul bari mujalladi na 11 ya koro zantuka har kala bakwai na malamai ya kawo magana da al-Imamul Qurtubi ya goyi bayanta a cikin al-Mufhim kuma ya Qurtubi yake cewa duk wanda bai fade ta ba to wannan ya saba wa abin da nasoshin al-Qur'ani suke fada ita ce menene cewa la yakhrujuna la yakhrujul kuffaru wal munafiquna minha da kafirai da munafikai ba su fito ba wa tabqa ma'ahum duna ghayatin za su za su wanzu su da wutan babu iyaka babu rana babu ƙarshe wanda ce ma magana Imam Al-Qurtubi da shi da mafi yawan malaman hadisi kuma yace duk wanda bai faɗe ta ba ma to wannan mutumin ya saba wa nasoshi Ibn Hazar ya sake kawo wani zance wanda wasu malamai su kuma suka tafi zuwa gare shi cewa wai yu'azzabuna fiha za a yi ma 'yan wuta azaba a cikin wuta ila an tankaliba tabi'atuhum har jikinsu ya canza ya saba fatasira nariyatan jikinsu ya zama na wutan hatta ya talazzazu biha har su waye gari ma suna jin daɗin azaba yadda ka san misali kamar yaro ya riga ya kangare ya saba da da da, da, duka da ake mai a gida to kawo dukan shi ma baya ji ko mutumin da ya riga ya saba da shan abin maye za ga ma bai sa shi mayan ko mun gane ko mutumin da ya riga ya saba akwai akwai wahala da kan riga ka saba ita baka ganta matsayin wahala yanzu wanda bai saba da da noma ba haka ce daga nan jikin gidan nan ka nome kun ya zuwa ƙarshen masallacin nan an faduwa zai ba zai kai ba amma wani sai ya wuni yana noma tun daga gari ya waye har ai la'asar kuma lafiya rai tashi kawai ci gaba da sabgar shi to haka misali wanda bai saba da karatu ba ko nazari yanzu wani zai iya tuka mota tun yanzu nan da daddaren nan har gari ya waye yana tuka mota a hanyar Lagos kuma lafiya lo zai ji dinda zai ji amma kai da baka saba ba nan da ka zo ne sai ka kama bacci kilomita 50 sai ka kama bacci ko su kaga akwai sabo wasu daga cikin zanadika cikin sufaye sune suka faɗi wannan magana zanadika cikin sufaye da waɗanda suke tahalluli daga daga shari'a sune suka ce wai ƴan wuta idan ta ci ta ci ta ci har ta gama cin su jikinsu zai saba su daina jin kunar har ya zama daɗi suke ji daga nan kawai sai Allah ya daskarar da su gaba da su da wutan saboda kuma ta zama ba azaba ba a wannan zance ne mara kyau ya kawo wani zance wanda suke cewa a a mutane suka shiga wuta idan an gama musu azaba iya zunuban su za a fushe su wai sai Allah ya halicci wasu waɗanda su kuma za su tabbata a cikin wutan su ci gaba da ainihin wato wanzuwa a ciki Uh, in banda tsantsar kafirai babu wanda za su wanzu a cikin wuta uh, kamar da Allah yake cewa mahum bi kharijina minan nar to amma su wannan a ganin su kowa ma zai fita sai a zo a halicci wasu kawai su zama sun maye gurmuta wannan shi magance ne mai rauni akwai wanda kuma suka ce uh, za a fitar da duk yan wuta amma za a bata ta ci gaba da cin junanta haka da suka taɓa da wanzan tuka ta kawo su da zance wanda yake sananne a gurin jahamiya cewa su a gurinsu wuta za ta yi fana'i suka ce saboda in ba a siffanta ta ba da fana'i to ba ta zama hadith ba kenan tana da farko dole ta yi ƙarshe haka su ma mu'tazila da cansu yayi kama da irin wannan da suke cewa tafna ma'a harakati ma'a harakati ahliha albatta za su daina motsi gaba ɗaya a ciki haka dai ta kawo su har zuwa wani zance wanda an samu sahabbai wasu sun fada a ciki akwai sahabbai irin su Umar da ɗansa Abdullahi da Ibn Mas'ud da Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri arwato daga gare su da isnadoji da ke isnadojin galibi suna da matsaloli na na inganci cewa suna faɗin cewa wuta za ta gushe kuma wasu daga cikin 'yan wuta za su fito wani an samu wannan zantuka daga wasu sahabbai amma ba su inganta ba inda dirasar hadifiya al-imamu ibnu qayyim al-jawziya a cikin littafin shi daban-daban kamar shifa'ul alil kamar littafin shi na abin nan hadil arwah da ar-ruh duka a cikin su da al-wabil yayi maganganu akai don ka tatar magani sai kamar suna cin karo da juna abin da ya faɗa a wabil tabbatar da wanzuwar wuta abin da ya faɗa a cikin abin nan ar-ruh nuna cewa wuta za ta yi fana'i saboda haka sai ya zama kuma garin haka ne har ya danganta wata magana zuwa ga ibnu taymiya har wasu malamai suka dinga cewa ibnu taymiya shi ma yana da ra'ayi akan cewa wuta tana karewa wanda kuma ba haka bane inda tahqiq domin shi yana ma da littafi musamman ka'ida da ya rubuta game da cewa wuta za ta wanzu kuma ya faɗi maganganun a wurare daban-daban a cikin abin nan littafin shi ibtalul hiyal a cikin at-tis'iniya a cikin tadmuriya di ya faɗa a wurare mabambanta almuhimu dai abin da yafi dacewa kai ka damu shine ka mutu kawai da imani za ta kare ba za ta kare ba wannan bai kamata ya zama shine ajandar ka ba ka samu ka mutu da imani ka tsallaka sirati ba tare da ka ji warinta ba wannan zai fiye mutum zaman lafiya Allah ka sa mu tsira malam ya sake cewa babun li kulli insanin manzilani babun da ke bayani akan cewa kowane mutum yana da wurin zama biyu yana da wurin zama a aljanna yana da wurin zama a wuta an abi hurairata qala daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ma minkum min ahadin illa lahu manzilani babu wani a cikin ku sai da ya zama yana da gida guda biyu manzilun fil janna wa manzilun fin nar kowane mutum yana da gida aljanna yana da gida a wuta kuma tun a kabari za a nuna mishi kamar da makaranta a baya a kabari bayan mala'iku masu tambaya dinnan sun ga mai bawa tambaya idan ya tsira za su ce mishi to Allah ya soka kaga nan sai an nuna mishi samfur na gidan wuta har ya ji zafin ta ce to da shine gidanka a wuta amma Allah ya taimake ka ka bi Allah kaga nan sai an nuna mishi gidan shi na aljanna ce shine gidanka na aljanna har ya ce to a bari in je in gaya ma iyalaina da ‘yan uwana cewa ni na tsira sai mashi a'a ka kwanta an jima kaɗan za a yi tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ga tsakanin mutuwarsa da tashin alkiyama kamar irin baccin da ango yake yi da safi idan dan wuta ne bayan sun gama mai tambaya ya kasa amsawa za su nuna mashi gidan shi na aljanna sai to ka gani da ga gidanka na aljanna amma tunda kayi kafirci kayi fasikanci kayi munafurci kayi shirka to ga gidanka na wuta daga nan za a matse kabarinsa a ci gaba da yi masa azaba yana ihu nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mutane da aljanu za su ji karan da yake sai sun mutu saboda tsoro sauraka tun daga kabari kowa zai ga gidajen shi guda biyu da kuma wanne ne gidan da zai tabbata gare shi gwargwadon abin da ya a duniya Allah ka tsare mu daga tabewa fa idza mata fadakhala nara idan mutun ya mutu ya shiga wuta warisa ahlul jannati manzilahu yan aljanna sai su gaje gidansa fadhalika qauluhu ta'ala shine ma'anar fadan Allah ulaika humul warithura alladhina yarsuna al-firdaus ko da kuma irin fadan Allah a cikin zumar wa qalu alhamdu lillahi alladhi sadaqana wa'ada sai Allah yace wa awrathana al-arda anan al-ard ba wannan kasar ba wa awrathana al-arda ai gidajen yan wuta da babu kowa Allah sai ya ce aljanna sai dauka duka su hada na tabawwa'u minal jannati haythu nashau kaga wannan karshen ayan ya fassara maka mai yake nufi al-ard a can awrasanal wa awrasanal arda ya gadan mana da ragowan gidajen aljanna idan aka shiga aljanna gaba daya Allah ka samu a ciki kowa ya samu inda yake so sai kuma gidajen waɗancan kafiran da ke wuta babu kowa sai Allah ya ce aljanna kowa ya dauki abin da ya ga dama ya kara kai karshe ma fa idan kowa ya gama daukan abin da ya dauka ya ƙara kamar yadda zamu zo mu ji a wani hadisi sai Allah madaukakin sarki sai ya halici wa yunshi'u li ahli aljannati khalqan akharina sai ya halicci wasu ƙarin mutane don ya cika aljanna da su waɗanda kawai cikin fallarsa kawai zai halice su ya ce ku zo ku zauna saboda kuma shi da aljanna daga cikin ni'ima ta aljanna ba za ka zauna in an isolated environment a ce kai kaɗai ne a waje ba ai ba ba daɗi ba ne irin yadda wai yan boko suke da kwamarori mutum ya je gida shi kaɗai a gefen al'umma nan nan za ka ga gaba ɗaya kuriya cikin damuwa da baƙin ciki domin fiya wata wannan zai siya sai ya hau abin hawa ya zo cikin jama'a in wani abu ne ya faru da shi sai ya rasa ba waye zai je mishi gaisuwa ko Allah ya kyauta saboda haka maimakon a bar wuri babu mutane sai a halittu wasu sababbin halittu sai a cike da su su kuma 'yan wuta sai Allah su ɓadauki sarki ya sanya a sa jikinsu ya zama katin-katin don su cika wajen za mu zo mu ji wanda haƙorin ɗan wuta ƙwaya ɗaya sai ya zama kamar girman dutsen uhudu Allah ka tsare mu malin ya ce alfasulun rabi isa ke ce alfasulun rabi azabu ahalin nari wasu bayanai game da azabar da za a yi ma'yan wuta babu shiddati harri nari jahannam babin da ke bayani akan tsananin zafin wutar jahannama subhanallah wannan hadisi daga bukhari da muslim malin ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam wannan wutar taku juz'un wani sashe ne a ruwayan muslim juz'un wahidun wani yanki ne kwaya daya min 70 juz'an a riwayar imam ahmad min mi'ati juz'in wato kai zama dai mafi karanci 70 mafi yawa 100 ce wannan wutan sai da aka wanke wutar lahira so 70 ko kuma aka wanke ta so 100 sannan aka kawo ta duniya wannan da ake hura wuta wannan da ake yin tsire wannan da ake ainihin wato ƙona karmami da ita to ɗaya ce bisa saba'in ko ɗaya bisa ɗari ɗin wutar lahira sai sabai suka ce ƙila ya rasulallah in kanat la kafiyatan suka ce to wallahi wannan ɗin ma ai ta ishi azaba a ce iyakacin ta kenan ta ishi abin da za a azabta da ɗan wuta sai annabi ya ƙara da ta yake cewa fuddilat alaihinna bi sab'atin wa sittina juz'a idan na ƙara gaya muku waccan ta lahira ta fi wannan tsananin zafi da zafi ninki sau saba'in kuso tasa'in da shida bisittatin bitis'atin wa sittina so sittin da tara ko saboda an cire yanki daya ya ce ina ƙara tuna muku addibi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita musu wannan ne saboda kar su dauka wa yayi da wancan kwatancen da suke waya ta duniya ta isa azaba yace a ina dai ƙara tuna muku cewa ta lahira ta ninka wannan da a zafi sau 69 mafi karancin karin zafinta la haula wala quwwata illa billah idan kullu annabi yake cewa sahabbai ista'ibu billahi min azabin nari ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta yace wallahi da kun san abin da na sani da ku kala ku tai Allah ka tsare mu malai saki cewa hadisi riwaya imam muslim an abdullahi na'am kulluhunna mithlu harriha dukkan wannan yankin guda 69 kowanne zafin shi kaman zafin wannan wutar ta duniya wanda in ta huru ba ka iya zuwa ko kusa da ita in ta dan taba ka koyaye ne ka tambayi duk wanda ya taba konewa da wuta ya iya baka labari ko ya taba taka garwashi ko ya taba konewa a gobara ko ya taba konewa a tukuba ko mata da suke konewa a tukunya idan suna girki su baka labarin irin zafin da zaka dinga ji har cikin tsakiyar kwakwalwarka to aka kaddara wannan zafin a ninka shi sau 69 subhanallah malin yace an abdullahi ibn mas'ud qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maiki jira insha Allah yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alfa zimamin za a zo da wutar jahannama ranar alkiyama tana da linzami guda dubu saba'in wannan aka ce za a jawo ta daga inda ma'ajiyarta take za a sa mala'iku su tare sai sun yi taron dangi wannan linzami kwaya ɗaya da kake ji kowane linzami tarin mala'iku ne ke riƙe da shi ana ana ja yadda kan kamar misali mahauta suke jan hurtumin sa su taru su da yawa a rasa yadda za a yi da shi to wannan ɗan ƙaramin misali ne to haka taron mala'iku za su taru kowane linzami kwaya ɗaya suna ja tana jawuwa suna tarjiya da haka za a jawo ta a kawo ta tana ƙugi tana ƙara tana cin junanta an zo da ita taron almaukife taron tashin alkiyama saboda kowa ya gani daga wurin ya san ba wasa bane yau abin da yake abin da yake yau ba wasa bane ba kamar duniya bane haka ba abu da ita jam annabi sallallahu alaihi wasallama ma a kulli zimamin saba'una alfa malaki aji kowane linzami daya taron mala'iku ne dubu saba'in sau dubu nawa kenan sau dubu saba'in ya jirruna ha suna janta suna ƙiƙi tana jawuwa shine faɗin Allah waji a yau ma'idin bi jahannam a wannan rana za a zo da jahannama to da gaske ne ka kusan da irin wannan wannan bala'i da aka ce mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in suna janta wani irin bala'i ne wannan bala'i ne da ba zai siffanta ba har ila yau riwaya daga Imam Muslim an Abi Hurairah kala Hurairah yake cewa kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama isma'a wajbatan wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji wani ƙara mai ƙarfi shine wajba hazzatan saqila ko sautun saqil wani ƙara alama wani abu ya fadi kamar da zaka ji misali yanzu idan a ce wani abu ya fashe ko wani ƙaran wata babban bindiga ko wani bomb ko wani abu da ya fado daga sama ka ji karan shi mai sauti haka wanda yake mai tada hankali ana zaune sai aka ji wannan karan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa sahabbai tadaruna ma haza kun san me yayi wannan yake karan qala nabi Abu Hurairah yake cewa kulna sai muka ce wallahi Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa suka fi sani qala sai annabi ya ce hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu saba'ina kharifa ce wannan wani dutse ne da aka wurga shi cikin wuta tun shekara saba'in da suka wuce aka jefa shi fahuwa yahwi fin naril ana shekara saba'in yana gangarawa cikin wuta hattan ta ha'ila ƙa'ari sai yanzu ya isa ƙasan wutan ya taɓa ƙasan fandishan wuta ne shine wannan ƙaran shekara saba'in wato yadda aka ce za a zuba duwatsu a ciki ana ta zuba duwatsun don su ƙara mata zafi da bala'i wani ƙwayan dutse ne aka mulmula aka wurga shi sai da shekara saba'in kafin ya isa ƙasa kuma ƙaran sai da aka ji shi a duniya malam ya sake cewa babu ƙaunin nari halmin mazidin babin da ke bayani akan faɗan wuta da za ta ce wai shin akwai ƙari an Anas ibn Malik wannan mutafakun alaihi ne daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama maiki yace la tazalu jahannamu taqulu jahannama ba za ta gushe ba tana cewa hal min mazid kamar da Qur'ani ba labari fa taqulu hal min mazid za ta dinga cewa shin akwai ƙari shin akwai ƙari hatta yada rabbul izzati fiha qadama har sai Allah ubangiji Ubangijin Izza, Ubangiji maɗaukaki mabuwayi, sai ya sanya ƙafarsa a ciki, fata ƙulu, sai wuta ta ce, Katsi, katsi, ya isa, ya isa, wa izzatika, na rantse da darajarka ya Allah, wa yuzuwa ba'aduha ala ba'adin, sai ta fara ma wato soɓarewa tana komawa jikin junanta kamar ana zuba mata ruwa. Wani hadisi ya daga cikin hadisai kamar yadda Al-Imam Ibn Hajar yake faɗa yake cewa haka ake gudanar da su yadda salaf suka gudanar da su ba a ta'awilin su ba a ƙaryatawa ba a yin dogon sharhi yadda salaf suka faɗa suka wuce ka faɗa ka wuce babu ruwanka inda ya kawo zantattuka na wasu malamai da suka yi ta faɗan wasu abubuwa a darasin mu da muka gwada yake ba wannan ajin bane ajin mu na as-sunna na ibnu abi asim mun tattauna akan wannan wa zada fi riwayatin lahumma a wata riwaya ta bukhari da muslim aka kara da cewa wala tazalul jannatu tafdulu shine na mana isharar da su aljanna ba za ta gushe ba ita kuma a ta samun space a cikin ta tafdulu ana samun vacancy hatta yunshi Allahu laha khalqan har sai Allah ya halatta mata wasu halittu fa yuskinahum sai Allah ya shigar da su fadlal janna inda ya rage aljanna ce to kuma ku shigo ku mora kamar kamar ana ana ana irin biki ne an ci an ci duk 'yan bikin sun ƙoshi ga dole a nemo talakawa waɗanda ba su da alaƙa da bikin a ita raba musu su ku shigo ku ci kuma don dai su taimaka su ƙarar da abincin to haka Allah zai halicci wasu halittu bisa falalar sai ce ku zo ku shigo ku zauna aljanna Allah ka samu samu aljanna malam ya sake cewa babu bayani halil kafiri fin nari babin da ke bayani akan halin da kafiri yake a wuta wato size din jikin kafiri guda ɗaya a wuta malam yace an abi hurairah ta riwayar muslim daga abu hurairah kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maiki yace dirsul kafiri aw nabul kafiri mithlu uhudin wa ghilazu jildihi masiratu thalathin dirsul kafiri addirs shine turmi haƙori wancan mai mai fasa kashi din nan shi ake ce ma addirs ko ga yana ladrasa min aisara auyum na hako inji mai waka mai sunan shi jazari ko ladrasa su ne tumare ake ce musu ko tamari turame turame to turmi shine haƙorin girma ko sai kuma au nabul kafiri annabi kuma shine wannan haƙorin mai tsini mai kama da haƙorin kare din nan mai tsini wanda da shi ake cizo ga yana tsakankanin yan gaban nan fika yawa fika to ɗayan su girman shi annabi ya ce mithlu uhudin kaman girman dutsen uhud girman haƙorin to kuma ga girman shi arnan kenan shi kuma kaga arnan ba zai sabanta ba wa gilazu jaldihi kaurin fatar kafiri a jahannama annabi ya ce masiratu salafin tafiyar kwana uku lirrakibil musri a wata riwaya ga mahayi wanda yake gudu kaurin ƙasa faɗin ƙasar shine faɗin fatar kuma duka sai wuta ta cinye fatan haƙori ƙwaya ɗaya kamar girman dutsen uhudu fala haula wala quwwata illa billah wannan duka an yi ne dan wuta ta ci ta more kamar yadda ya fada wata riwaya ce yu'azzamuna an maida su gingima gingima litamla'a minhum jahannam dan wuta ta cika da su wal yazuqul azab dan tsanana azaba domin ko murhu ne idan itace ya cika ya cika shi yafi kawo energy din ko idan akwai sufficient a kerare nan da nauta za ta ruru saboda su ji azaba iyaka azaba a wata riwaya ta ibn hibbana ta wannan hadisin sai yake cewa jildul kafiri isnani wa arba'una zira'a fatarsa zira'i arba'in da hudu ne ya ce min zira'il jabbari zira'in Allah Ubangiji maɗaukin sarki wa dirsuhu mithlu uhudin a riwaya ahmad kuma ya ce درس الكافر يوم القيامة مثل أهد وأرض جلده سبعون زراعا وعدده مثل البيضاء yace wato haƙorin kafiri kamar girman dutsen Uhud sannan fadin fatar jikin shi zira'i 70 sannan kuma wa adduhu damtsansa tsayin damtsansa annabi yace mislul bayda kamar girman wani dutse da ake ce mashi albayda wa fakhidhu annabi yace cinyarsa kuma mislu warqan kaman girman wato dutsen warqan shi ma dutse dutse ne wa maq'aduhu minan nari wurin da kafiri zai zauna kwaya daya a wuta annabi yace ma baini wa bainar rababa kaman nan inda nake a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi Madina annabi yace daga nan zuwa rababa mashimfidin kafiri ne kwaya daya tafiya ce a lokacin marhala uku mahayi sai ya yada zango su uku yake zuwa kuma tafiya da suke yada zango shine a tafi daga rana ta yi zawali har zuwa tsakiyar dare ko daga tsakiyar dare zuwa hantsi mahayi a raƙumi ko a doki zai tafiya tun daga dare har hantsi yayi wataƙila ya yi daga nan zuwa kaduna tafiya ya ko mai doki daga nan a tsakar dare daga yanzu zuwa faɗin rana a zuwa fito alfijir har a kai kamar karfe goma na safe an isa kaduna kai ko na kafa ne ma sai je kaduna irin masu tattakin nan ina masu tattaki ne sai zai je gun wata fim ko wani dan kwallo kwana nawa suke yi ne yanzu mutane zai nawa irin wannan abin saboda yunwa da ta riga ta ta hantar kowa da bandit go dabu ni mu yaka wuce ya ce zai je gun obasani zai je gun raharara wani zai je gun fatini jar wani zai je gun baba buhari haka dai hauka da irin ta mutane inda kowa yin wa cikin shi ta ishe shi to banda ba san kama wani mai za shi da shi za su da irin wannan mutanen banzan ai suna bukatar wanda yake da amfani ne a gun mutanen shi wanda za a so a kwato shi a biya kuɗi amma wanda zai kama daji kawai ya tafiya banza ba wanda yake ya damu da shi dama za ga wani mara yana masu neman kawai a ji labarin su ne masu neman cheap popularity ne Allah ya kyauta to ka ce kamar misali mazaunin kafiri guda daya ce koda daga nan zuwa Kaduna ne a ce duka girman abu ne kwaya daya ai ko kafirin nan ya kai girman a zo a gani Allah ka tsare mu daga kafirci da makoma kafirai malam ya sake cewa babu ahwani ahlin nari azaban babun da zai bayyana mana wanda yafi kowa karancin azaba a jahannama menene girman azabar da Allah zai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace malam ya kawo anin Nu'man ibn Bashir kala samitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamati larajulun تودأ في أخمس قدميه جمرة يغلي منها دماغه النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن أهون أهل النار عذابا lalle mafi karancin azaba a cikin ƴan wuta yawmal qiyamati ranar alqiyama la rajulun annabi yace wallahi wani mutum ne tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun wanda ake sawa a daidai ta wai Hausan nan sai a hankali Ahmas shine wannan wajen a jikin kafa nan inda bai taba kasa din nan mai sunan shi sol da turanci ko mai sunan shi da ba za ga wani kama shi a cike take tafi duka ne tafi yayi duka shine tafi amma iya nan wanda in kana tafiya bai taba kasa idan idan idan ka taka sawu shine da zai sha din nan haka yayi kwarma kaman makwantar farin wata to wallahi ba san sunan shi da Hausa ba eh takadu wanda malam Buhari tunda su mutanen karkara ne ya san sunan shi ka tabbata ko dai kai kana kana shace wade ne takadu eh to daidai shan kafa jama'a daidai shan kafa shi laraba suke ce ma ahmas gaskiya muna cikin matsala fa kaga na san shi da turanci na san shi da larabci amma Allah ban san shi da Hausa ba to amma dai malam Buhari ya kare mu takadu to wannan wurin wanda idan ka taka kafa ka tsakiyar kafa ka gefe ta ciki ba ta waje ba za ka ga ai bai taɓa ƙasa kai tsaye ko to shi ake ce ma ahmas to a aje wani garwashi daidai nan wajen kaga ma bai taɓa gama taɓa ƙafarka ba kenan an aje shi ne a ɗan wannan kwalogar ta ƙafarka amma zafin da mutum zai dinga ji kafiri zai dinga ji har cikin kwakwalwarsa kaga wannan azabar shi ta ma gaza azabar da aka ambata ta Abu Talibin dai ke wasu malamai suna ganin dai shi din ne wannan cewa duk da an ce za a same takalmin wuta to takalmin ne da wannan abin a jikin shi takalmin da za a saka a daidai wannan ramin na na a jikin takalmin sai a manna garwashi a wajen kamar yadda yanzu ayin kace takalmi na yan gayu za ga daidai wurin akwai wani dan tudu saboda kafa ka ta kwanta daidai irin wannan takalmin da muke sana usare za ga babu babu wannan alfarmar amma takalmin ka na yan gayu ne za ga daidai wurin da wani dan tudu haka na yan gayu an same su su zaka fi jin comfort idan ka sa kafarka a ciki to maimakon wannan dan cikewan a ce wani digon garwa shine a wajen haka za a yi wa dan wuta mafi karancin azaba amma kuma a ƙarƙashin haka yagli min hadimaguhu kwanyarsa tana tafarfasa saboda zafin wannan abu amma wannan shine mafi karancin azaba to fa ma baluka bi ashaddi alin nari azaban aw awsatuhum la hawla wala quwwata illa billah Allah ubangiji ya gafarta mana malam ya sake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala Allah yana cewa hadisul qudsi ne wannan kina la ahwani ahlin nari azaban yawmal qiyama mafi karancin azaba cikin yan wutar na alkiyama law anna laka ma fil ardi jami'an za a cewa li ahwani afwan li ahwan Allah zai magana da mafi saukin azaba cikin ƴan wuta a ce mishi law anna laka ma fil ardi min shay'in da a ce kana da wani abu a cikin abubuwan duniya a nan wajen a kunta taftadi bihi zaka bayar da shi fansa ka tsira ai a ba ma waye wani abu ba wa man fil ardi jami'an summa yunjihi ko da zai bada duka a ce duka an shi kowa shi ya tsira da ya yadda amma sai a ce wani abu da ka mallaka a duniya da yana nan dukiya ko ƙarfi ko kuɗi ko kadara wanda za ka bayar a cece ka da za ka bayar fa ya ƙulu na'am ya ce wallahi ku da na bayar fa ya ƙulu sai Allah ya ce masa arattu minka ahwana min haza aina ne muka ba da abin da bai kai haka ba wa an tafi sulbi adam kana gadan bayan adamu alaihi salam menene ma agunka Allah tushrika bi shay'a kada kai shirka fa abaita illa an tushrika bi kai kiji sai dai shirka wannan yana ishara zuwa ga fadin Allah wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim min dhurriyyati min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka abauna ci suratul araf ko haka ne ko Allah yake cewa wa id akhadha rabbuka min bani adama kalabarta ma mutane abinda ya faru na alƙawarin da Allah ya dauka da bayinsa zuhurihim min zuhurihim zurriyatahum Allah ya taba bayan annabi Adam dukkanin zuriyarsa suka feso a wajen sai Allah ya ce mana gaba ɗayan mu wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya kafa mu shaida akan kanmu alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ubangijinku ba qalu bala duka muka ce eh ya Allah kai ne ubangijinmu kaga mun yarda tauhidi kenan ba shirka sai Allah ya mu mutane kashiri ya ce to an ta ƙuli yawon alkiyamata inna kunna an haza gafile kada wani ya ranar alkiyama ya ce shi bai san an yi wannan rijijeniyar ba ko baka sani ba yanzu an tuna ma an gaya ma kamar yadda ai da ka taso babanka ka ita na sanda ka sha nonanta baka tuna ba ko amma aka ce maka ita ce babanka kai da ita ce babanka kana nan sanda aka tsara musu aure da babanka baka nan ko amma aka ce maka aure suka suka fi ka kai yadda to kada ka ce ai baka sani ba kai baka nan auta qulu ko kuma ku zo kuna cewa inna ma ashraka aba'una min qablu ai mu an haife mu ne mun ga iyayen mu kafirai ne wa kunna zuriyatan min ba'di kuma mun biyo bayan su ne tuhuliku nabi ma fa'ala al-mubtilu ka Allah karka halaka mu da mu da abin da batatu suka aikata Allah ya ce ba zai ashi wannan matsayin uzuri ba to shine Allah zai tuna ma dan wuta wannan bayanin cewa ai an nemi da kai tauhidi kaki da kai da ka tsira an nemi da karkai shirka kace sai kai shirka da baka yi ba da ka tsira abinda Allah yake nema a gurin mu dan kankani ne bai kai 1% na rahama da zai mana ba mu yadda da Allah mu ba Allah mu tauhidi rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat mu kudirce a zuciyarmu baka jin wani damuwa dan ka kudirce ba abu ne mai wahala fitrar ka ta yadda da wannan sannan kai sallah sallan nan a wuri gaba daya abin da zaka yi na sallah wataƙila bai kai awa ɗaya ba an haɗa gaba ɗaya a cikin 24 hours salolin nan guda biyar kowace bata kai minti sha biyar ba balantana a haɗa awa guda ko minti goma goma goma so biyar minti hamsin kaya gama sallarka ta wuni zakka sai in kana da dukiya ta kuɗi ko ta noma ko ta abin nan wato dukiyar shanu ko makamantansu kuma abin da aka ce ka fitar bai kai ya kawo ba ka san da aka ce ka je ka ɗiba ka bayar ba wani abu ba ne azumi so ɗaya ne a shekara wata ɗaya a shekara a cikin kwana ɗari uku da sita aka ce kai kwana kai azumin kwana ashirin tara ko talatin aikin haji ga wanda ya sami iko shi so ɗaya ne ma a rayuwarka wanda wasu ne rukunnan musulunci wanda su ne annabi ya ce wannan mutumin afla haza in sadaka da ya ce zan yi tauhidi zan yi sallah zan yi azumi zan yi zakka zan yi aikin haji amma ya ce wallahi ba zan ƙara a kansu da komai ba annabi ya ce aflaha in sadaka in dai kai wannan da gaskiya ka tsira duk sauran abin da ba waɗannan ba ba su kai muhimmancin waɗannan ba abin da aka ce kawai ba waye kenan fa in kai wannan Allah ya baka duniya ya baka lahira nawayannahum hayatan tayyibatan Allah ya baka duniya ya baka lahira duka in kai wannan kawai fa amma mutane suka ki suka kama kafirci suka kama fasikanci da bid'a da barna sannan idan kai nufin aikin alkhairi baka aikata ba a baka lada in ka aikata a ninka maka lada goma a sake ninkawa har ɗari bakwai har a za'afan mu za'afa idan kai nufin aikin barna baka aikata ba nan ma a baka lada jiwa fa nan ma a baka lada in ka aikata nabi ya ce Allah ya ce a rubuta amma a rubuta da ta wanda za ta iya wankewa kar a rubuta asalin littafin mala'iku za su dinga tambayan Allah ya Allah a shigar asalin littafin ya ce a ku jinkirta ma bawa na halaye tuba har sai in ka ki tuba sannan ce to a rubuta sai ya atan misluha kwaya daya to shine malamai suke cewa fawailul liman ghalabat sayyi'atihi sayyi'atuhu hasanatihi bane ya tabbata ga wanda da wannan ratio din amma a ce ɗai ɗai ɗai ɗai zunubi ya rinjayi saba'in saba'in saba'in saba'in na ladanka ya nuna cewa ba ka da mutunci kenan to ka ta ka shiga wuta ya nuna cewa baka san darajar kanka ba baka san abin da ka bai a duniyar nan ba in dai yadda aka baka bonus din nan yadda aka aka yi maka tsaye ga wawa aka bakka ka ci banza duk da aka kasa cin banza kamar fa ana jarabawa ne bijilaita kawai ya kai da kai bijilaita yake kowane sunan shi bijilaita ya kau da kai kawai ba ku ta abin da kuka gada ba amma kuma a ce kai saboda matsiyaci ne duk da haka kasa ci irin da ake yin waye ɗin a ce a zo a kawo muku expo ku je ku biya kuɗi akwai ku miracle center a zo yi ma a ku shiga da wayoyinku bayan an gama abu sawu har Legas a biya kuɗi amma a ce saboda tsiya ka kasa ci to kai ka kai ƙarshen matsiyaci aikuwa ba ka bane to shine duk wannan abin da Allah yake mana daga kafa a ce duk da haka ka kasa tsira bayan fa kai zunubin ma an rubuta sai Allah kuma ya ce to bawa na zo ka tuba mana kamar annabi yake cewa ana muhammadu ana ahmadu ana al-hashiru ana al-mahi alladhi yamullahu bil khataya ana nabiyyu tauba wa ana nabiyyu rahma jiwa kaga hatta waɗannan da suka yi suka yi suka yi li'ani bayan sun gama li'ani me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hal bainakuma min ta'ibin ba wanda ya tuba a cikinku abu jahali abu jahali wannan babban kafirin da aka kada shi a yakin badar ko da aka annabi ya ce a je a duba a duba a ga ko akwai masu sauran rai sai annabi ya ce duk wanda aka gani da sauran rai a mai ta yin musulunci a mai ta yin tuba da aka yi bin masudin da ya je ya gan shi kafin ya karasa sai da ya ce ko za ka tuba kai faɗi la ilaha illallah zai ga manzo Allah cewa ka mutu musulmi duk wannan annabi yana yi dan a samu fa a tsira laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko min anfasikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim amma da haka jama'a ku ruwa ga yadda muke shiga cikin tsautsayi da cutar da kai da zaluntan kawunan mu da biye mu son zuciya da biye mu rudin shedan da sauran mughriyat har a wayi gari a ce zinubanka ranar alkiyama sun bulale ka mun karanta a baya wani zunubin shi iya wuya wani iya kirji wani iya kwankwaso annabi ya ce wani ma zunubin shi ya zama kamar dan gulbi yana ta iyo a cikin zunubin kamar kifi ko ko ko kamar abin nan kamar kada a cikin ruwa yana yana iyo saboda tsaba ragen zunubai da suka makaki mutane da aka ya al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa mu tuba mu bi Allah mu daina barna da fajirci mu tuba daga zunubanmu mu dawo kan turba ta gaskiya domin wannan duniya dai kamar da kake gani a farariya ce kuma ƙarariya ce kuma duk nisan da kai a cikin ta da da kai a cikin rayuwa wata rana za a neme ka a rasa kamar yadda na gaban ka suka mutu wasu ma sawayin ka ne wasu ba su ma kai shekarun ka ba ga nan kullum ana ta mutuwa da kuma haka kowa zai mutu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika والجلال والإكرام زامو داكتا أنا إن شاء الله سألنا كم درسنا قبا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله